والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma dai muna yinin talata ashirin da ɗaya kenan ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in watan turawa muna talatin ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mun sake zama don karanta littafin al'adabul mufrad na imam bukhari wancan satin mun kwana ne tsakiyar babi wanda yake magana al-inbisaqu ila nasi ko al-inbisaqu ila nas sakin fuska ga mutane domin jin halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi kwaya ɗaya da muka karanta a babin wanda Abdullahi ibn Amr bin al-As yake tambaya ko kuma yake bada labari dangane da siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ga tana inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira haka take a cikin at-taura ga kuma shi garkuwa ne ga sahabban shi bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya sa mashi mai tawakkali daga cikin sufofin shi ƙarshen hadisi din shine inda yake gaya mana cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa bi qabdin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaqi ina ji akan wani hadisin muka kwana ya za mu tashi hadisi sai ne mai lamba ta 247 wanda yake cewa haddathana Abdullah ibn Salih qala haddathani Abdul Aziz ibn Abi Salama an Hilal ibn Abi Hilal an Abba bin Yasar an Abdullah ibn Amr qala إن هذه الآية التي في القرآن wannan ayar da take cikin alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira fi at-taurati nahwahu akwai kwatan kwacin ta cikin at-taura dama ayar mai magana akan ta satin da ya gabata حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول من حديث يكي سوى ياجي معاوية صحابي من ذن الله صلى الله عليه وسلم كما خليفة مسلمين سوى سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ناجوا نزنتي دقباكين النبي صيرا دعمتي ستبتها أغريش نفعني الله به ya ce wannan zancen Allah ya amfane ni da shi sami'tuhu ya kulu na ji shi yana cewa auƙala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzan Allah na cewa innaka kamar shi a karan kansa ake wa magana tabbas kai mu'awiya idan tabata ribata minan nasi in ka bibiyi barakar mutane in ka bibiyi aibin mutane arribata fin nasi aibu a cikin mutane afsattahum to gaba ɗaya zaka gurbata su fa inni la attabi'u ribata fihim fa ufsidahu yace dan haka bana bibiyar barakar mutane bana bibiyar aibin mutane bana bibiyar tsiraicin mutane ballantana in gurbata su wannan shine iyakar hadisi din to malamai suka yi magana wa ake wa maganar ko dai jama'a baki ɗaya ake ma ko kuma shi Muawiya ibn Abi Sufyan hi a karan kansa manzon Allah ke mashi magana sai malamai suka ce idan shi kadai ake wa maganar to ya zama mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya san kenan zai zama khalifa ya mulki duniyar musulmi sai ce to lokacin da Allah ya baka mulki ka zamanto shugaba to daina bin aibin mutane ina barakar mutane suke ina masu laifi suke ka rika bin sawunsu he ka kwakwalo masu laifi ka gano yace kar ka yi wannan dan duk lokacin da kake bibiyar aibin mutane da barakar mutane to lalata mutane za su mutane ba su tsaye akan tafarki yadda ya kamata ya ce to wannan kalmar da kunne na na ji manzon Allah ya faɗe ta na kuma kiyaye ce don haka ni ban taɓa bin aibin mutum ba in dai ba abin da ya bayyana fili ba na gani shari'a ta yi magana a kansa a ɗauki mataki ba na bibiya wai wani in ya je guri kaza me yake wani da yake kazan nan me yake da yake buga gilas nan me yi a ƙarsan gilas nan ya idansa yake duk irin wani abubuwan ba na yi ya ce don kwa in ka bibiyu halin mutane to za su lalace wannan idan an zama to ma'auya ibn abi sufyan ake wa magana ke to an samu wata riwaya ta hadisi da take nuna cewa kuma gaba ɗaya al'ummar mutane ake wa kowa ma cikin mutane kar bibi barakar mutane duk wanda yake bin barakar mutane yake so ya gano aibinsu tunda arribatu minan nas a wata riwaya ta bayyana la tattabi auratin nas kada ka bibi al'aurar mutane me al'aurar mutane shine tsireci da dan adam baya so a gani ko akwai gunda kowa baya so a gani a jikin shi to duk wani mai aibu yana da abin da ya sitirci kuma wannan duk dan adam haka yake kowannen mu idan ka daga daya bayan daya akwai laifin da baya so a sani kuma yana aikatawa tsakaninsa da Ubangiji, ko dai da sani ko da rahin sani, ko da kuskure ko da ganganci. To idan Allah ya rufa maka asiri to kuma ɗan adam dan me zai bibi wannan samun wannan laifin sai aka ce to kowa a har hada a rufe kada abu tsirecin mutane. In kada abu tsirecin mutane gurɓata za su yi. Idan ka bi tsirecin mutane za ka gurɓata su. Yace to don haka ba na bin tsirecin mutane ballantana in gurɓata mutane. kuma da ita ma inda za mu riƙe ta a ƙa'ida ta zamantakewa sai a zauna lafiya ƙalau ko? wani ba mu misalin gurɓatawa guda ɗaya mu ji mana to ko hali guda ɗaya na bibiyar halin mutane da zai iya gurɓata al'umma ko kuma abin da malamai suka ce a nan kafin a bani ɗin wata gida ina bayani wani yana tunowa kenan shi hane ne aka wa shugaba a karan kansa karkabi al'auran mutane in ya bi to ya kare dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan ya karya dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar kofa ce ya bude wa al'umma su ma su karya dokar Allah madaukakin sarki idan shugaba ya karya karya biya bi to su kuma mutane an ce kar ku saba ma Allah tunda shugaban ku ya saba to su ma za su bai biyayya akan wannan saban Allah sai su zama to su ma masu sabo da haka kire zaman to ne ya bude kofar sabo ko ya sunnata sabo Allah ba mu ikon ki Allah ba mu ikon tsarewa ina misalin kuma da muka tambaya to na'am masu masu son fitowa takarar siyasa tofa na'am na'am e ai a dunkule ka ba mu na'am eh eh eh na'am har yanzu da dunkula ka bani na'am to kamar an samu mutum ba ta hanyar aure ba eh ba dan aure bane ba na'am ai wannan babu aibu a ciki aibun na iyayen shi ne ko نعم ولكم السلام نعم ايه نعم ايه نعم نعم na eh misali muke so ai yau wato labar AFCC da IFCPC su ba sa aiki ai sai an kai musu cewa ga barna har su zo su biyo sawunta haka ne ko ba haka bane eh an rubuta musu akai kuma shi ne aikin su wannan bai ciki na kamar mutum dan giya mai laifi ne fitaccen mai laifi tun da ka gane dan giya ne a gaga ta gaba ma a tun da kasan nan giya ne yauwa eh eh shi ma ba shi bane ba wancan yana babin wanda ya suturta mumini shi ma Allah zai suturta shi a ranar gobe da kiyama in ka bayyana abin da ya aikata haka yake shikenan wani ya danganta da siffar da ka bayyana da siffar cin mutunci ka bayyana ko da siffar gyara wannan kuma ya kalla da wata siffa ka bayyana har yanzu ba mu samu misali ba na'am to bara mu matsa baya to ga na'am kamar mata mai bibiyar mijinta na'am ko miji mai bibiyar matar shi eh ba mu misalin daya na matar ko na mijin eh Na'am. ko tana da eh eh to kamar ce za ta bibiye shi yauwa kamar ta ɓangaren waya ko to ga misali ɗaya mun samu mace tana tsammanin mijinta yana neman aure da ya zo gida ya ajiyewa zai shiga ban ɗaki ya kai sauri ya ta ɗauki wani kirkirkirkir ta tona ta gani wai yayi waya an masa message wace ce take son sa ko da hoto ko ba hoto a wayar wannan yana cikin misalan da ake da bukata a cikin hadisi la tattabi awratin nas tun da ya rufe baya so ki gani ya zama al'aurar shi to in kika bibiya to kuma Allah zai nuna miki abin da ba kiya so wataƙilla ya fito ya gani mai kike bibiya tsoron ki yake to sai an yi din wataƙilla da dare zai fara neman budurwa shi kenan an gama wannan misalin zai yi kyau to shi mijin kuma in ne fa me zai faru a bangaren shi mun samu na matar ko to in mutum ne fa to na'am akwai mazan da ba sa zama lafiya kalau matar shi lafiya kalau da mutuncinta da ta martabarta sai yake bibiya wahe ya gano tana bin maza ko baya ba ta bin maza ko in zai fita ya ajiye rukuda ya sa kyamara ko in zai zo gida ke sanda sadaf sadaf ko to in ta gane yana mata wannan ko da ba halinta bane wata kila ta ce bara a kira namijin a ga me za kai bara a yi zinar a ga me za kai to shi yasa kar kake bin tsirecin mutane in kana bin tsirecin mutane bata su za ka yi ba gyara su za su yi ba mun samu misali guda biyu akwai wani na'am bayana kenan ko na'am gaskiya ne na'am eh na'am na'am na'am mana sani misali muke nema eh duk mun gamsu da wannan jawabi din mumini yana bada uzuri munafiki ne ke neman laifi amma misali kawai na bibiyar laifi daga zaman mun zaman to fili inda hadisi mun karanta muka tashi haka wata sai muke tunanin to menene misalin bibiyar aibu ni da abin da yasa na tsaya muke tattauna tattaunawa a ciki na'am akar mukallahu na eh yakan sa tintek bakin gilas ya rufe ta ko ko bakin abuna eh eh eh mutum ya sa tintek a motarsa ba san me yasa tintek a motar shi ba da ka ga ya wuce sai ka rika binsa a baya a babur hankali a hankali ka ga inda zai tsaya in ya tsaya wa zai fito daga cikin wannan motar wannan babin al'auran mutane suke da mutum ya sa tintek a motarsa baya so a gani to kuma kai menene ya ga kura ido kaga me zai fito daga cikin motar lokacin da ya gane mutanen gari sun kura mai ido saboda ya sa tintek ana tsammanin sa da neman karuwai sai fara neman karuwa ku ga me zai ita ce ka'ida shine in dai kuna bin al'aurar mutane ta maimakon ku gyara su gurbata su zai kamar musulunci abin da yake magana kenan hibu ba so yake a kama masa mai laifi shine a ka'ida addinin musulunci ba so yake a kama masa mai laifi shi yasa aka ce in ka gani misalin babandi in ka gani da idanka to ka suturta in ka suturta kai ma Allah zai suturta ka gobe a ranar gobe alkiyama ba nema kai ba ba bin sawunsa kai ba kwatsam kawai ka kama shi a inda baya so a kama shi kuma laifi ne tabbas laifi kace to akaramu kalla akaramu kalla to Allah kiyaye Allah kiyaye sai ka wuce tunda kace masa nan baka ƙara magana ba har Allah ta hai alkiyama wannan kai ma akwai katar laifi da ya Allah suka samu a ranar gobe alkiyama tunda musulunci ya ce ayi wannan kenan baya so a tona to kaga wannan wanda ya fito fili kenan ya wanda tsammani kake ko zato kuma ka ce he ka kwakwalo ka gane hine musulunci wannan akan sa ake wannan magana din in dai baka ga mutum kwarara ba to kar ka kama shi da laifi in ka gani ka suturta kar ka ne muka kwakwalo dan ka gano wannan ba addinin musulunci bane Allah ya sa mu dace na'am haka na'am to mu je ya tsallaka gidan mutane ya kama su suna shan giya ko ko yana kama su suna kada-kada da raye-raye ko eh yace musu Allah ya kama ku suka ce Allah ya kama mu ko Allah ya kama ka dan kai Allah ya ce maka watul buyuta min abwabiha idza dakhaltum buyutan ghayra buyutikum fasallimu ala ahliha ko fasallimu ala anfusikum ko ko kuma la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha to kai ka tsallako mana gida ba kai mana alamar gyaran murya ba ba kai mana sallama ba ya kake magana ka kama mu ko Allah ya kama ka to kaga irin wannan aikin baya cikin abin da ake da bukata kana kato da gora ka je wani guri ka kwanta ka labe ehe kaga mutum ya zo kai sarau ka kama shi kace ka kama laifi haka ake so in kana so kari maganin barna in kana tsammani guri kaza ana neman yan mata a gurin kana zuwa je kaka ajiye motar ku ku kunna rukoda take karatu sai Allah ba ku sa ku kama shi a garin da aka ce wannan yan kasa da gora ne suka kwana a nan gurin suna sa karatu ba za a kama ba kenan ko to amma sai a ji a kwanta a yi kwanto a daji a yi kwanto a daji wannan duk ba abin da ake da bukata ba ke in an gani a rufa kuma kar a bibiya dan a samu in an gani ne ya je hannun hukuma kuma wannan wajibi ne hukuma sai ta ɗauki mataki daidai da addinin musulunci ya aji Allah ya sa mu kiyaye na'am kamar abin da ƴan shi amana yake suna bibiyan laifin sahabbai ko ai ban san laifin sahabbai ba sana abibiya ko shi sahabin ya riga ya rasu ya tafi Allah ya ce ya gafarta mishi ya yafe mishi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati ko fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba ko ai an gama to wanda yazo ce zai kwakwalo laifin me zai kwakwalo in an yi laifin me laifin ya ce ya yafe me zai kwakwalo da haka shi wannan ta'addanci yake da laifi ko ya ibe kuma Allah an ta'udu da mislihi abadan in kuntum mu'minin in akan nan Aisha ake Allah ya wanke ta da ayoyi guda goma sha biyu yace kar a ƙara yace kuma in dai kana da imani kar ka maimaita in ka maimaita ba magana imani Aisha nan gurin ba kaga ba magana bibiyar lafi bane baya cikin musallan da muke nema shi an ce wannan kai tsaye ta'addanci ne kan abin da suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu tsare حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية ابن مذرد عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول سمع أذناي هاتان يتي ودنا كنوا ناو دابيو سنجي وبصور عيني هاتان وانا إذا نونا غدابيو سنجني وسكجي وسكجني رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذن الله سلا دامتي سبتا أغريش سيتي أخذ بيديه جميعا ya kama da hannayensa biyu baki ɗaya me kama ya ce bi kaffai alhassan ya kama tafukan alhassan ibn abi ibn abi talib ya kama tafukan hannunsa guda biyu ya rike awil husain ko dai hasan ko husaini salawatullahi alaihi ma amincin Allah ya tabbata akan su guda biyu in ma alhassan din ne in ma husainin ne duka Allah ya ƙara yabo da salati a gare su sunna kenan ko ba ta raba tsakanin ahlul baiti da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa nata ne kuma kowa ta da yana da irin darajarsa da falalashi na'am to ya kama tafukan Hassan wa qadamaihi ala kadami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace diga digan al-Hasan din ko na Husain ya sun ya dora su akan diga digan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar dan karmi yaro ne lokacin kaka dora shi akan kafarka kan tudin kafarka ko to aka aka dora shi kuma sai ya kama kama tafukan hannayensa haka sai ya rike wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kudu manzon Allah yana ce da shi irqa hayo hayo ma'ana yanzu kamar taka zai ya zama to jikin manzon Allah kamar kuranga kenan yake taka yana tawa tunda ya rike hannunsa ya bahi karfi to shi kuma zai iya motsa kafarsa ya tafiya a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala sai yake ta faraqiyal gulamu yaron yake takawa a hankali hatta wa ba a ƙadamaihi ala sadirar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya ɗora ƙafarsa a ƙirjin manzan Allah tsira da amince su tabbata a gare shi tun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iftah faka da ya hayo sama yanzu kamar sun yi daidai da shi sai manzan Allah ce masa buɗe bakinka tun maƙabbalahu sai kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci bakin shi sai kama bakin alhassan ko alhusaini sai ya masa kis ya sumbance shi sun makala sana ya ce Allahumma ahibba Allah ka ƙaunaci wannan jikan nawa fa inni uhibbu ya ce Allah ni ma ina ƙaunarsa ka ƙaunace shi wannan yake gwada mana kenan hadisin ko me alakarsa da babin da Imam Bukhari ya kulla al-inbisatu ila an-nasi ko sakin fuska ga mutane me dangantakar hadisin da babi na'am ya saki fuska ya sassauto ya koma kamar matsayin yara har yaron ya samu damar hawa jikin shi ko yayi wasa da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan sumbatar bakin yaro akwai sassautawa ko babu sassautawa a ciki ai sassauci ne zai iya ba wa yaro jiki har ya zo jikinka ya kunace ka har ka ɗauke shi har ka iya samun dama ka sumbace shi wannan akwai sassautawa a cikinta na'am akwai wani abu na za mu samu a ciki ko bukata ta biya ko akwai dai sassautawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin shi Allah ya samu dace sai ce babu tabassum babin da yake magana akan murmuhi ya matsayin murmuhi yake a cikin addinin musulunci ai na ai ko na murmuhi sadaka ne ko to bara mu je wa al-bukhari zai ce sai ce haddathana ali ibn abdullah qala haddathana sufyanu an isma'ila an qais قال سمعت جريرا يقول ناجي جرير yana cewa ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي yace manzon Allah bai taba gani na ba mundu aslamtu tun musulunta ta tun lokacin da nazo gaban manzon Allah na musulunta to manzon Allah bai taba gani na ba illa tabassama fi wajhi fa sai ya mun murmushi muna haduwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai murmurbe wannan ya taba kenan ko waye jarir ina ji kamar mun taba yin magana akan shi ko jarir ibn abdullah al-bajali ko wanda tunan mu abu ɗaya ko biyu da muka faɗa akan shi jarir ibn abdullah al-bajali daga cikin falalar shi gahi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba haduwa da shi ba sai ya masa murmuhi baka rubuta ba ko ina yusuf wa hadhihi al-umma ina yafi kowa kyau cikin wannan al'umma din ina umar dan khattab yake cewa ma suwira ahadun surata hadha ar-rajul yace ban taba ganin wanda aka mai halitta irin halittar wannan mutumin ba haka umar dan khattab ke faɗa kuma yana yake gaya masa cewa yusufu hadhihi al-umma shine annabi yusufun wannan al'umma din na'am me za a kara ma kutiba qarra kamar da suke faɗa ko duk abin da aka rubuta shi an kiyaye shi na ine tsawon sa ya kai zira'i guda shida ko in zaka auna shi da zira'i daga nan ɗinka zuwa nan ka samu kafa guda shida sarkace shan mutum kuma kyakkyawa na'am sai me kuma banda shi ko sai kadai ne to na yakin badar bai musulunta ba ma ana yi shahada ko kuma an yi riwayar hadisi ne ai a bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi shahada a badar kaga ba da mar a samu riwayar hadisin shi nan ta tabi'i ne yake riwaya a hannun shi to kaga in ya mutu a badar ba da za a tabi'i riwaya a hannun shi bai ba musulunta a badar ba gaskiya karhe karhen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta wasu suna ganin kwana 40 da rasuwar manzon Allah wasu suna ganin kwana 80 amma dai malamai sun ce gaskiya ya wuce haka tsakanin tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo hajin ban kwana mutum dubu goma sha yawa hudu ba shi da kansa ya cewa jarir ibn abdullahi al-badali sa mutane su yi shuru shi aka ba wani umarnin baki da baki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tsakanin hajjatul wada da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kwana 80 ne da haka ya musulunta tsawon lokaci shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tura shi ya je ya magance wata kabila da take so ta tayar da fitina sai ke sa manzon Allah babbar matsala ta shine ba na iya zama akan sirri akwai mutanen da za ga da ka irin su da tsaye doki ba za su iya ba sai manzon Allah ya karba ya masa addu'a ya ce to Allahumma sabbithu Allah idan ya hau kan sirri ya zauna Allah ka bashi zama zama dam akan wannan sirri din ya hau sirdi tun daga ranar bai ƙara motsi akan sirdi ba idan ya zauna ya je ya magance wannan fitinar al'umma din wanda daga cikin sahabbai ina ji Hassan ibn Sabin ne kwada daga cikin mawaka da sai rera mashi waka yake cewa lalle ba dan shi ba da kabilar Bazila da ba a samu mutanen arziki a cikin ta ba madalla da shi tar da kabilar shi Umar dan Khattabi da yaji wannan yaban sai yake ta aika duk wanda aka zagi kabilar shi dan an yabe shi ba a yabe shi ba ko kamar kai ne mutum ya zo ya zagi wanka ya zagi kananka kuma kai ya fesa ma kirari babanka ya zaga ko ba haka bane ba yaban bai yi ba tunda ba da za a zagi kananka a soki wanka kuma kai ka fita lafiya kalau a tsakanin to baranta na ka tsinya kabilar mutum gaba ɗaya to shi dai jarir ibn abdullahi al-bajali shine yayin kokarin sulhu tsakanin ali ibn abi talib da muawiya ibn abi sufyan kuma shi ali dan abi talib yake aika wajen muawiya ibn abi sufyan da ya ga kamar rikitan zai tsanani tsakanin su sai ya kaura sai baya tare da Muawiya baya tare da Ali ibn Abi Talib sai ya koma gefe har Allah ya karɓi rayuwar shi mu ambata yana da hadisai guda 100 a cikin kutubus sitta hadisi 100 ya rawaito a duniya wani yana daga cikin su garin da manzon Allah ya ganshi manzon Allah na masa murmuhi bai taba haɗuwa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa murmuhi illa tabassama fi wajhihi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya ce yadda min hadal bab wani zai shigo daga wannan kofar ko zai shigo daga wannan kofar rajulun min khairi zi yamanin mutum ne mafi alkhairin mutanen da suke bangaren yaman to duk a bangaren yaman mutane mutumin da ya fi kowa alkhairi yace zai shigo muku ta wannan kofar ala wajhihi mashatu malikin a fuskarsa akwai haske irin na mala'iku ko akwai kyawu irin na mala'iku kaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cire irin kyawun da Allah madaukakin sarki ya bashi tun da yace fuskar shi akwai haske irin na mala'iku ko akwai kyawu irin na mala'iku a fuskar shi fa dakhala jarirun da sahabbai suka sa ido kawai ana jima sai ga Jarir ibn Abdullah al-Bajali yake to ta wannan kofa din Allah madaukakin sarki ya kara mai daraja mu kun Allah ya amfanar da mu da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النبر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته عائشة تكي تيوى تندنك ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dariya ba hatta ara minhu lahawatihi har in gano hakin wuyan shi wancan za ta yi magana akan lahawat ko to ta ce tunda nake ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dariya ba sai da idan ya bude bakin sa yana dariya har zan iya karantowa zan iya gano wannan hakkin nauyin shi ina muka ce dan wannan naman da yake rufe kofar makogoro nace to ba taba ganin irin wannan dariyar a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baya dariya kenan in yana dariya hangame baki ne baya yi ko kuma abin da ya fi yawa a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne murmuhi dalilin da yasa Imam Bukhari ya kulla babi din tunda ta ce ba ta taba ganin manzan Allah yana dariya ba har ta hango hakin wuyan shi wa inna ma kana yatabassamu sallallahu alaihi wasallam tace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam murmuhi yake shi kuma fagen dariya abubuwa ne guda uku akwai at-tabassum akwai ad-dhahiku akwai al-qahqaha ko a tabassum shine murmushi za ka ga hakorin mutum ya sako ya bude fuskarsa ta saka kuma za ka ga annuri a fuskar shi wannan shine murmushi dariya shine mutum zai bude bakinsa za ka ji ƙara amma babu hangame bakinsa ko kuma za ka ga bakinsa ya buɗa amma ba za ka ji ƙara ba lokacin da ka ji ƙara ƙaha ƙaha ƙaha ita ce wani ake ce mata ƙaha ƙaha ko to ita ce aka ce kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin sa a rayuwar shi ba ƙyaƙya tun dariya bai taɓa yi ba wani kuma za ga in yana kyakyata yanzu har buga kafa za ga ana yi ana mugu yana jin daɗi wai mugu ne ko to irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin ta ba in mata ta kura zai dariya ce zai wanda za ga hudawar amma ba za ka ji kyakyatin ta ta fito ba galibin abin da aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi ne murmushi Allah ya samu dace wa inna ma kana yatabassamu sallallahu alaihi wasallam qalat وكانت إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهي yace manzon Allah idan ya ga girgije lokacin damuna ina manoma in ya ga gajimare ya taso ya haɗe gagagagaga aurihan ko ya ga iska ta taso mutane da iska ta taso suka alhamdulillah ga sun saki jiki sun fara fifita gari ya saka iska ko to idan ya ga sa gari ya saka iska da yawa in dai ta yi ƙarfi ko ya ga girgije ya haɗo urifa fi wajihihi ana ganin damuwa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai hadari ya hado da yawa ganga ganga to hankalin manzon Allah ya tashi haka Aisha ta ce tace ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya fito ya koma ya ba zai iya zama ba har sai ya ga hadari yayi ruwa ya fara daukewa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu nutsu mu kuma yanzu da an ga hadari ya ga alhamdulillah alhamdulillah musamman ma idan za a haɗe sallar magariba da isha'i ko sai ga kowa na jin daɗi yana murmushi ko kuma an za a kwanta da daddare ga kowa daɗi yake ji to manzon Allah da an fara in dai hadari ya taso to babu kwanciyar hankali a gure shi har sai ya ga gari ya fara sakawa to sannan za a ga alamar nutsuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka idan iska ta taso ganga ganga haka manzon Allah sai ransa ya tashi fa qalat Aisha sai ta yi mamaki tace ya rasulullah inna nasa idza ra'aw al-ghayma mutane fa idan sun ga girgije ya taso farihu farin ciki suke raja'a an yakuna fihi al-mataru saboda tsammanin akwai ruwa a cikin shi wa araka idza ra'aitahu kai ko ga idan ka ga girgije urifat fi wajhika al-karaha ana ganin kin abun a fuskarka baka kaunar abun ranka yana baci idan ka ga garumare faƙala sai manzan Allah ce ya Aisha ma yi umarni an ya kuna fiye azabun ko ma yi umarni an ya kuna fiye azabun me zai bana aminci ko akwai azaba a cikin shi wannan shi ne tashin hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa idan manzan Allah ya gani ransa yake jin tsoron ko akwai azaba sai ce uziba qaumun birruhi ko birrihi ya ce waɗansu mutanen an musu azaba da iska suwa ya ka musu azaba da iska samudawa ko fa'arsar na alaihim rihan sarsaran fi yau mai nahfin mustamir tanzi'un nasa ka annahum a ajazu nakhalin munqa'ir haka take jijjiga mutane ta cire wuyan kawai ta yaddo da su ƙasa sai ka tadda kamar itan maina ne ko kamar itan dabino da aka gille ƙasan aka yadda kawai sun tuntun haka za ga mutum a ƙasa ya ce to tun da Allah ya taɓa an sako iska ta azabtar da mutane an hallaka ya ce ya zanga iska hankali na ya kwanta wa kadara a ƙaumun a ƙaumun azaba ya ce waɗansu mutanen kifi na biyu su kuma sun ga azabar Allah ganga ganga ta taso faƙalu sai suka ce haza aridun mumtsiruna ga girgije nan zai zubar da ruwa falamma ra'awhu ariban mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aribun mumtiruna sai Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bi rihun fiha azabun ali Allah ya ce abinda kuke magaggawa ce wannan ba hadiri da zai zubar da ruwa bane iska ce da azabar jaraba a cikin yace to in mutane sun ga girgije an musu azaba in an aiko iska ta yi azaba yace ya zan ga girgije ya zan ga iska hankali na ya kwanta wannan shine bambancin sanin Allah madaukakin sarki wanda ya san Allah shi yafi jin tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah ba zai azabtar da mu ba matsawar yana cikin mu to amma shi bai taba ba kansa aminci ba kuma in ya gani din ba azaba da mu kuma ba a tarkar wani jin dadin ma sai hadiri ya taso ba a tarkar wani jin dadin sai iska ta taso kaga wannan yana nuna karancin fahimtar mutum da ubangiji shi wannan kuma ba a ce mutum arne ne ko dan wuta ne a iyaka imanin sa ne iyaka ilimin sa iyaka fahimtar sa da ubangiji innama yakhsha Allah min ibadihi al'ulama wanda suke da zurfin ilimi su ne suka fi ganin azabar Allah suka fi ganin cewa lalle Allah na tare da su zai iya kama su a kowane lokaci me za mu fuskanta a cikin hadisi din shi wannan da makaranta na ƙarshe na eh ba za a ɗauki abubuwa da sauƙi bai da muka saba ɗaukan su eh muhallin shahid kuma a cikin hadisin ba na manzon Allah murmushi yake yi tun daga Aisha ta faɗa ta ce ba ta ganin dariyarsa har ta hango harbunan karan bakina wa yake da suna hakin wuyan shi ko sai dai manzon Allah yayi murmushi dan haka kenan ɗabi'a ta manzon Allah murmushi yake yi sama mu bukari sa at-tabassu ana so mutum ya zama to mai yawan sakin fuska musamman ga mutanen arziki sahabi yace manzon Allah bai taba ganin sa ba sai ya murmushi kuma aka ce yawancin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama murmushi ce Allah ya yawaita murmushin a fuskar mu sati in Allah ya kai mu zamu tashi akan babu dhahiki babin da yake magana akan dariya sai mu ji cewa to ita ma dariyar ana yin ta ko kuma ba a yin ta ko kuma dai akwai abin da ya kamata a yi na dariya ko ko akwai abin da ya kamata a gyara ta mala in ka karanta tambaya ba mu ko guda ɗaya ko guda biyu ko abin da ya yassara نعم نعم نعم babin sakin fuska na'am wannan na tambaya hadisi da muka karanta na hadisin sakin fuska al-imtisatu ila nasi ko hadisin Abu Hurairah da yake daura Hassan da Husain a kirjin shi ko na manta ban faɗa ba hadisi ne bai ifi bai inganta ba a duniyar hadisi na'am eh me tace ta farkon assalamu alaikum mala ina da tambaya menene hukuncin malamin da yake wa'azi yana son zu yana sa me son zuciya a ciki yana wa'azi yana sa son zuciya a ciki to yanzu matsalar sai dai mu same ki mu samu malamin ko ya kika gano son zuciya ne ko shi kuma ya aka yi sa son zuciya a cikin yazo sai a bada hukunci ko shi dai duk wanda zai wa'azi yayi dan Allah madaukakin sarki wannan laifi ya biyo ta kansa ko bai biyo ta kansa ba zai wa mutane daɗi ko ba zai wa mutane daɗi ba wannan shine ake kiransa alimu milla malami na addinin musulunci malami na addinin musulunci kawai gaskiya yake faɗa ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba da laifinsa ciki ko ba laifinsa ciki zamani yana yi ko baya yi wannan shine malamin da ake kira alimu milla malamin da addinin musulunci akwai alimul umma malamin al'umma shi kuma inda al'umma ta karkata nan yake karkatawa da wa'azin shi yayi kenan ko in ana yin kaza to zai dage da wa'azi akan kaza kare rasa jamhuru wani da ake kiransa alimul umma wannan wa'azinsa akwai barazana a ciki addinin shi akwai barazana wa'azinsa akwai barazana a ciki akwai kuma alimul daula malamin ƙasa ko eh su duk wani project idan ya zo to kuma su ƙasa za a ɗauka a shiga a yi wa'azi su na 'yan awareness abin ya dace ko bai dace ba haka ne ko ba haka ne ba da an zo ma za a tambaya kuke so to haramtawa ce ko halastawa ce haka za su tambaye ka kowane suna da ansa kenan idan ƙasa ta ce a halasta to sun san yadda za su murɗa kan aya su halasta in an ce a haramta sun san yadda za su murɗe kan aya a haramta ta wani hida ake kiran su alimin daula haka malami aka raba su gida uku da haka dai duk wanda zai shiga fagen malanta ko Allah ya masa alkawari ko ya masa baiwa da shiga fagen malanta to ji tsoron Allah madaukakin sarki duk abin da zai faɗa ya tabbatar ya kirdaji gaskiya kuma ya tabbatar Allah zai tambaye shi kuma wannan abin da yake faɗa wakilcin Allah madaukakin sarki ke yi a kan shi da haka in ya faɗi gaskiya ya fita in ya san son zuciya Allah zai tukiye ya tambaye shi me yasa son zuciya ciki Allah ya tsare mu ke kuma ke mai kyakkyawan zato hadisin da muka fara karantawa kenan a cikin babi din ko la tattabi auratin nasi ko ko in tabata ribata minan nasi in kika bawa mutane abin zargi kina tsammani son zuciya ne to kamar mun kada hadisin da muka yi tambaye shi malam me yasa kace kaza ga dalili ga dalili ga dalili shikenan ko kuma ita tana son wani abu a ranta malamin sai zo ya baje in ta kama wani abu sai ya baje da ta kada wannan malamin san ransa yake kada ko to wata kilka ga ita kawai ba su haɗu bane a malamin akan zabi to wata kilka dora musu sai san rai ne ta kai wannan malamin ya fiye kaza wannan malamin ya fiye kwankwale kwankwale eh amma banda kwankwale kwankwalen kuma hayo na'am na'am na'am mun yi magana akan ribata minan nasi ko ina yake cewa ya halatta mahaifi ya bincika wayar matar shi kuma ya halatta mahaifi ya bincika wayar dan shi idan ababen tarbiya ne ana so lalle lalle so ake ya zamanto mustaqim sai a bincika da wannan hadafin hadafi na tarbiya ba hadafin yana laifi ba ko ana so a kama shi da laifi ta haɗu ta rabu kenan ko idan laifi kake tsargin sa yana da akwai ka kama dan ka gano wannan laifin a ciki to wannan gurbata shi zaka yi a'a zaka karbi wayarsa ne dan ka bashi tsoron cewa ba wata kil wata ran zaka iya kama ka bincika kare gudanar kansa dan ka hadafin tarbiya kai wannan sun hadu sun rabu Allahu ta'ala ala na'am na'am eh na'am eh Na'am. Na'am. Na'am ita tana cewa suna zaune da mijinta ne baya mata adalci. Yau in yace nan ce gabas kuma gobe yace nan ce yamma. saboda haka wani abin ta rasa kansa ko da ƙarya ta ce ya sake ta kuma ya sake ta kuma yanzu da sun da suna zaune da suke tambayar a matsayin zaman nasu ko haka sai tambayar eh in haka mijinki yake hike nan kawai ki rika juya da mijinki diri ma'ahu haisan ma dara ko juya da hidi inda ya juya nan sai gabas ki ce masha Allah in ya fita yake sallah ki kalli gabas in yace nan ce ma'azi haka ita ce yammar matsawar ba Allah aka sabawa ba barhi gabas ita ce gabas yamma ita ce yamma haka idan ta zo da saban Allah madaukakin sarki amma ba saban Allah bane yace yau ayi kika yi gobe kuma sai ce kar ayi to me matsalar ki a ciki ko ma'anan sakh min ayatin aw nunsiha ko na ati bi khairin minha aw misliha je ya ga aikata hini alkhairi da kika aikata sai ga bai masa daidai ba sai yace a fasa me problem din ki sai ki fasa da akwa nabi he ga wani abin yana marmarin sa sai yace ayi aikata ba ki da problem da shi hakuri ake da bukata a halin zamantakewa da haka da kika ce a sake ki kin aikata abin da bai dace ba bai dace a mace ta nemi miji da sake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk matar da ta nemo a ba ta saki ba tare da wani laifi da shari'a ta yadda da shi ba ba za ta ji kanshin gidan aljanna ba in ka isa dan halal ka sake ni wata haccin kwalin mijin take in ka zakka ta haife ka da jini saboda akwai da ake haihuwa su da ruwa ko to idan baba ka ta haife ka da jini ka sake ni kuma aka sake ta tazo tana kuka an ci mutuntunta an yi kaza to manzon Allah ce irin waɗannan matan da suke neman saki babu dalili ba za su ji kanshin gidan aljanna ba to wata dai mijin yayi dokar ya karya yayi dokar ya ware kuma har ta neme sake ta har ya sake ta har sun da sun zauna kowa ya canja halin sa kenan kai yanzu kar ka sa doka sai ka tabbatar ga abin da zuciyarka take so yayi daidai da halin ka sai ka sa doka a shikenan ke idan an baki yi hakuri ki bi nan gaba karki ƙara neman saki kuma ku yi haƙuri da junanku Allah ya sa albarka cikin zamantakewar ta na na to addu'a almajirai ko dalibai suna neman addu'a sun fara jarabawa muna addu'a Allah ya ba su nasara Allah ya sa ta zamanto alkhairi a gare su Allah ya sa duk abin da za su karanta shine za a tambaya kuma in sun karanta Allah ya ba su ikon ganewa in sun gane Allah ya ba su ikon rubutawa kuma Allah ya ba su nasarar abin da suka rubuta Allah ya amfane su mu duka din da muke jarabawa da wanda ba sa jarabawar da wanda suke da jarabawa ta rayuwa da wanda suke da jarabawa ta aji da masu buƙatar kuɗi da masu buƙatar aure da masu buƙatar zaman lafiya da masu buƙatar gida da masu buƙatar shugabanni na gari da duk mai buƙata ta alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki ka biya mana matsalolin da suka uzzube mu suka uzzura mana Allah sun fi karfin mu Allah ka magance mana su Allah ka zaurar da kasar mu lafiya kalau Allah ka raya mu akan addinin musulunci ka karɓi rayuwar mu cikin addinin musulunci Allah ka sa mu samu da kai muna musulmai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نعم نعم na mala abashi mala da ne zai tafi makaranta ranar lahadi hima da bukatar addu'a Allah ya sa albarka cikin abin da za a karanta